أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لتربوا فيه أموال الناس فلا يرضو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم ثبت جمالي واجل الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم او اظلم واعوذ بك من ان اغتال من تحتي انما الاعمال بالنجاة وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa, wa lahu man fi samawati wal kullun lahu qanitun duk abubuwa da suka kasance a cikin sammai da kuma cikin ƙasashe guda bakwai ko kuma ƙasa bakwai wa'annan duka halittarsa ne sannan kuma masu bauta mishi ne kuma mallakarsa ne halittarsa ne mallakarsa ne bayansa ne kullum lahu qanitun dukansu suna masu biyayya gare shi ma'ana dai ba ɗaya a cikin su wanda zai fita daga cikin abin da ya kaddara masa yana so ko baya so abin da aka rubuta mishi ciki zai faɗi. To, Ibn Abbas, radiyallahu anhu yana cewa, duk kunuti wanda ya zo cikin Qur'ani ma'anar shi fa'a, kullu lahu qanitun ma'ana kullu lahu qadi'un dukan su masu biyayya gare shi. Wato dukan su masu bi gare shi, ba ba wani da dabararsa ko kuma ƙoƙarinsa ko ikonsa za ta fitar da shi daga abin da Allah ya kaddara masa sai dai akwai wata ƙa'ida ita ce batun kaddara to ba za a yi jayayya da kaddara ba sai da kaddara Allah Ubangiji ya rubuta kaddara kuma ya sa sharadi ya kaddara ma mutum kaza in yayi addu'a Allah sai ya ije masa inda abin ba zai ba mai daɗi ba ne. Haka nan kuma Allah Ubangiji ya kaddara wa mutum shekaru ƙayyadaddu amma in yana sa da zumuncin dangi sai Allah ya ƙara mishi kwanaki. Haka nan kuma idan mutum misali Allah ya rubuta mishi wani abu ya yi addu'a, addu'an za ka tare kaddara ka canza shi da wata kaddara. Saboda haka ana cewa kaddara da addu'a suna ta wato jani in jaka ko kuma suna ta kokowa tsakanin sama da ƙasa har tashin kiyama saboda haka duk abubuwa da kake gani a cikin duniyar nan wanda ka yi da yardanka wanda kuma ya auku a kan gaba da yardanka ba duk an kaddara shi dama haka zai faru ba ka da ikon canzawa ta ko ina ba ka da ikon canzawa ko kana so ko ba ka so saboda haka Allah yana cewa kullun lahu qanitun wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'id kuma Allah ubangiji shine mai fara halittar abubuwa shi ke halittar su kuma idan sun mutu shine zai dawo da su ya mai da su kamar yadda da suke wa huwa ahwanu alayhi mai da halittar abubuwa ɗin nan ya fi sauƙi da farawarsu wannan abun mu mutane a wurin Allah kuwa fara abun da dawo da shi wato karo na biyu duka daidai ne duka dai kalma ɗaya ne ubangiji yana faɗa kun sai ka ga abun ya wanzu wato kun sai kun ka wanzu sai wanzu saboda haka babu wani a ce wannan ya fi sauƙi a wurin Allah a'a duk abubuwa suna da sauƙi a wurin Allah sai dai mu abinmu wato al'adarmu idan kamar za ka fara jin tana wahala kana tunani ka samu wato zane menene mai ka samu masana a kaddara wannan abu kaza abu kaza to Allah ubangiji ba haka ba in ka in wannan abu ya rushe kana za ka sake gina shi a bisa wato harsashin gini na da kaga ba sai dai ka koma gun wani ka ka tambaye su ba ka riga ka gane abubuwan da za ka abin da saboda haka mai da abun ya fi sauki ga fara shi abun mu mu mutane amma a wurin Allah ka fara farawarsa abubuwa da dawo dawowa da su duk abun shi ɗaya ne domin dukan su kalma ɗaya ne ita ce kun fa ya kun
وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله المثل الأعلى في السماوات والأرض شيني ميئيكو ميبوايا شيني مكأيكي ميهكي أكسن سميد أسا أكن دكتن فلسكرك shine mai ikon komai da komai walahu al-masalul a'la sifa madaukakiya ko kuma martaba daukakakkiya ta tabbata da Allah tabaraka wa ta'ala a sammai da ƙasa duka ne shine ubangijin su shine mahalicin su shine mamallakin su shine mai tafiyar da lamarin su ba shi da kini ba shi da nabiyu ba shi da mataimaki وهو العزيز الحكيم kuma shine mabuwayi wanda ya ba abin da zai gagare shi kana shi ne mai hikima komai ya yi shi ya yi shi da cikakken hisabi da kuma ƙa'ida tabbatacciya saboda amfanin shi ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون
har wa yau batun wa huwa ahwanu alaihi sannan sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ubangiji madaukakin sarki cikin hadisi kudusi ya ce kazzaba ibnu adama wa lam yakul lahu zalik dan adam ya karyata ni amma ba shi da haƙƙin yin haka wa shatamani wa lam yakul lahu zalik haka ya zage ni amma ba shi da haƙƙin yin haka فأما تكذيبه إياي أي تعود يا مني فقوله لن يعيدني كما بدأني أي وزي داودني كما يدعى قال الله وأن وتحقيقا أي تعاني أما لا داود شيء ويناسوه قبالته وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته farkon halitta ba shi ne mafi sauƙi gare ni da dawo da halitta bayan sun mutu ba a'a duk abu na ɗaya ne kamar da aka faɗa za a ce kun sai abubuwa su wanzu wa amma shakkuhu iyaya amma zagin da ya faɗa a kai na cewa cewa ittakhadha Allah walada cewa Allah ya riƙi ɗa yana da ɗa kamar yadda Yahuda suna ce Uzair ibn Allah Nasara suna ce Isa ibn Allah Quraisha suna ce al-mala'ikatu banatullah to wa'annan duka abubuwa ne waɗanda ba su wuce zagi ba gare ni domin daidai ne a ce ni ina da tsaba kowa ni na rike shi kuma matsayin su abu na duk ɗaya ne sai dai wanda zai ji wanda ya fi jin tsoro na kamar yadda ya faɗa inna akramakum inda Allahi atqakum wa ana al-ahad as-samad ni ne makaɗaici ni ne wanda baya buƙatan ci da sha alladhi lam yalid wa lam yulad bai haihu ba ba haife shi ba ولم يكن له كفوا احد باشي دا وني سوني باشي دا وني ابوكين تاريا كو وني مدايدايكي ضرب ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء تو idan kun lura ya ko shawa kuna da kuna mallakar wasu abubuwa kuna da kuma bayi waɗanda su da umarnin ku suke suke komai shin da kwai cikin wayannan mamallakar ku ko kuma abubuwan da kun mallaka din da kwai cikin bayan ku din nan akwai wani shariki wani abokin tarayya gare ku yanda ba za ku iya yin wani abu sai kun shawarce shi in ya hana kuma za ku hannu a babu hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka cikin abin da kuka mallaka din kuna da abokan tarayya wayanda in kuna so ku yi wani abu a cikin abin da kun mallaka za ku hana ku fi ma razaqakum cikin abin da mun arzuta ku da shi a fa'antum fi sawa a ce haƙƙinku da na bayanku cikin abin da kuka mallaka ya zama daidai ƙarfinku bai wuce su ba su kuma ba su gaza muku ba da hafuna kun kasifaki kuma an fusa kun kuna jin tsoron ku saba musu kamar yadda kuna jin tsoron ku saba ma abokan tarayyar ku ko kuma shuraka'un ku cikin wasu harkokin ku na duniya tsakanin ku ku da ku kazalika a babu ma'ana dai ba su da wani shiriki cikin abin da suka mallaka كذلك نفصل الآيات هكا منا كيف منا بينا في الله في الله آيوي لقوم يعقلون أما فاونا بياني زي أنفاني وأن سنا دهان كلا ما فانتني ما ستنا نسني ذات أنفانا
بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله بل اتبع الذين ظلموا بل وتكبر ولن الذين ظلموا ولن تكذا لانتكام تقل من شركة اتبع أهواءهم وتصم بي sun zuka san su ne da kai ilimi ba tare da ilimi ba sun zuciya shi suka sa gaba kamar ya hajji mamman Allah to wane ne zai iya shiryar da mutumin da Allah ya rubuta masa ƙasar san bil azal wa ma lahum min nasirin su waɗannan haka suke suna bin son zuciyarsu amma fa a can lahira ba su da wasu mataimaka da za su tare musu azabar Allah.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين حنيفا كزيديت كنك كزيد زوجيرك أبدا وتوحيد من الله فأقم وجهك للدين كزيد أكيدك كتوتك أكيدك ka kyautata zuciyar ka kyautata zuciyarka ga addinin Allah kana miƙe a kanka ba baka karkata wato dama ko hagu ba kana nan a tsaye daidai wato wannan addini tauhidin Allah wanda baya karɓar shirka ko kuma tini ko kuma mataimaki fitrat Allah lati fatara an-nas halitta shine wato tsarin halittar Allah kenan wanda ya mutunta ne a kanka ma'ana tauhidi duk abin da ake duk mutane Allah lokacin da zai zai halice su zai halice su kuma lokacin za a halice su za a halice su ne mutane masu tauhidi babu shirka a cikin zukatansu la tabdila li khalqillah babu canzawa ga halittar Allah wajen tauhidi dalika dinul qayyim wannan shine addini wato tauhidi madaidaici ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيدي متى يوى تكون متابعين بذات سنبا واتبا سنبا معنى دي duk wanda Allah ya halitta zai halicce shi a bisa tsarin wannan tauhidi da aka ambata annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani hadisi wanda Abu Salama ya karɓo bin Abdurrahman ya karɓo wurin Abu Hurairah ta yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min mauludin يولد إلا على الفطرة با wanda aka za a haifa sai dai bisa tauhidi duk wanda aka haifa lokacin da yana karami to ya san Allah ko bai san komai ba dai yana gani ubangijin sa wanda halice shi ba a kasa ba in ka san shi Allah da yana sama ko bene ne kankancin shi to saboda haka wato duk kullu mauludin yuladu ala fitra duk wanda aka wato aka haifa cikin halittar Allah dan musulmi ne ko dan kafirai ne zai tashi ne a bisa tauhidi sai dai karshe iyayen shi su caccanza mata kamar da mun ce Abu Hurairah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullu mawludin yuladu ala al-fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi sai iyayensa su maida shi ba yahudi in su yahudawa ne ko kuma su maida shi ba nasare in su nasara ne ko kuma su maida shi ga majuse in su majusawa ne mutanen farisa kama tun ta zulbahimatu bahimatul jam'a'u haka su suna fiha min jad'a'a dabba lokacin da tana haifar ɗanta kamar saniya ta haifi ɗanta shin za ka za a cikin waɗanda aka haifa ɗin ya fita daga cikin uwarsa an tsage masa kunne ko an yi masa wata alama a'a zai sauka ne cikakke ba a yanka masa abin nan kunne ba ba a tsaga ba cikakke ne yana fita daga cikin uwarsa haka yake dan adam lokacin da yana fita daga cikin uwarsa yana da yakinin imani da Allah da kuma tauhidi sai dai iyaye bayan ya yi girma sai su canza masa akidarsa su mai da shi yadda su fice.
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة فتفاقم وجهك للدين حنيفا bai haka ba ya ce ku kasance munibina ilai kuna masu wato jawuwa zuwa gare shi munibina ilai masu komawa ne zuwa gare shi wattaquhu ku ji tsoron sa shi ubangiji mahalicin ku wa aqimu salata kuma ku daidaita sallah ku tsaida sallah daidai da sharuɗanta kamar yadda aka umurce ku wala takunu min al-mushrikeen kada ku kasance daga cikin mushrikai wato waɗanda ba su yi imani ba da Ubangiji da kuma addininsa da kuma littattafan da aka saukar waɗanda suna kiran mutane dukkan su ya haɗu su kasance a kan tafarki ɗaya shi ne tafarkin tauhidi kamar yadda ya faɗa a cikin alƙur'ani wa anna hada wannan abin da ya zo cikin alƙur'ani ya zo cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ɗin nan sirati shi ne ba tafarki na taqiman yana miƙe bai karkata kudu ko kuma arewa ko kuma dama ko hagu ba yana nan wato tafe ra'usa biyu ku bi shi ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون طب منيبين اليه واتقوا اقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين سوى من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كذا كسر شيء daga kar ku bi mushrikai ko kuka kar ku zama mushrikai kar ku zama daga cikin mushrikan da suka lallaba kawunansu wa kanu shi'an sun kai sun kasance kungiya kungiya daban-daban kullu hizbin bima ladayhim farihun ko shi kungiya tana gani ita ce akan gaskiya sauran kungiyoyi ƙarya suke kuma ba akan addini suke ba wannan ma'ana ya zo a cikin qur'ani wurare da dama a can suratul an'am inda ubangiji ya yi magana in ta'ala wa ma harrama alaikum rabbukum a cikin wannan wuri can yace thumma atayna musa kitaba tamaman على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم إيه يؤمنون. تو wannan ya nuna maganar Musa kenan can ƙarshe sai yake menene innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun ko haka ba wannan aya ta nuna cewa bambance bambance da rabe rabe da suke samun al'ummu su wato Yahudawa su suka fara a nan ƙara inda aka yi maganar Musa. Da aka yi maganar Musa aka yi wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta aya yace istaraqat al-yahud ihda wa sab'in firqa kulluha fi an-nar wa istaraqat an-nasara nasara kuma su ma haka abin ya same su wannan rarrabuwa ubangiji yana ce a wata sura wallati ahsanat farjaha فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدونكم وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون أولئك أتوكم أبين لي فتاة بجميع النصارى سوكما يكدا يكاو بسم مريم da ɗanta da kasancewarsu aya abun mamaki mu'jiza ga halitta kamar yadda dai ubangiji ya bi wata ka'ida tabbatacciyar cikin halittarsa ya halicci Adam da daga uba ko uwa ba a ya halicce shi haka da ikonsa ya ce masa kun fakana wannan Adam kenan da aka zo kan sayyidina Isa kuma ya samar mishi uwa amma ba shi da uba wato an haife shi ta ba shi da uba amma kuma ba za a ce shege ko kuma a ce uwarsa ta ji ta abin nan kamar yadda Yahudu suka yi musulmi da sun yarda Isa ibn Maryama Allah Ubangiji ya halice shi ma ya dangana shi ga uwansa saboda ya zama shi ne mu'jiza ta biyu kamar yadda da aka yi Hawa kamar yadda mun san da Allah ya halice Adam ba daga uba ba ba daga uwa ba ya ga halitti Hawwa'u daga uba ba uwa ya ga halitti Isa daga uwa ba uba mu sauran kuwa ya halitte mu daga uwa da uwa da uba saboda wannan hikima ta ta cika ta daidaita to a nan ubangiji ya ambaci Isra'il wa abinan mutanen Isa Kiristoci sai zai ce wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un a wani wuri kuma yana ce wa ja'alna ibn maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin rubwatin zati qarin wa ma'in da abin da ya faɗa ma sai ya karasa da cewa wa anna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun fa taqatta'u amrahum bainahum zubran kullu kullu hizbin bima ladayhim farihun kan kuma abin da ya faɗa kenan game da su nasara su kuma Allah ya halicci Isa alaihi salam daga uwarsa kuma shi da uwarsa duk sun zama aya abun mamaki sun halittansa amma Allah ne yake musu ya ce musu ko kuma wannan ita ce al'ummar ku al'ummar addinin Isa mutanen linjila wannan shi ne addinin ku amma me ya faru sai suka rarraba suka raba kansu suka zo sun zama daki daki kungiya kungiya har ma ina zato sun fi musulmi yawan rarrabuwa sun fi yahudawa yawan rarrabuwa ko da suke annabi ya nuna abin nan yahudu sun rabu kashi saba'in da ɗaya su nasara saba'in da biyu mu al'ummar annabi kuma za mu rabu kashi saba'in da uku kamar yadda ya faɗa sau saba'in da uku nan dukansu suna cikin wuta to me ya za a yi shi ne sahabai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya manzon Allah dukan suna wuta sai ɗaya to ɗaya nan ya take ya ce musu ma ana alaihi wa ashabi wato wanda jama'an da suka tsaya akan abin da ni na zo da shi da sahabai na to in ka riki wannan za ka samu wanda shi ne mazhabu salaf mazhabu salaf shi ne abin da annabi ya rayu a kansa sahabansa suka rayu a kan shi tabi'ai manazarta tabi'ai da tabi'ansu da waɗanda suka zo na uku bayansu dukansu suna kan abin da annabi ya zo da shi da sahabansa saboda haka muna ce musu as-salafu salih imam malik yana ce duk abin da za ka yi kada ka yarda ka fita daga abin da as-salaf as-salih suke yi to as-salafu salih din nan yawancin malaman hadisi akan hanyar su suke malaman hadisi amma fa bambancin su da na baya da suka zo suna ce suna bin su eh su suna ce suna kan hanyar annabi suna kan hanyar sahaban annabi suna bin qur'ani suna bin sunna amma fa ba sa kafirta kowa suna ce duk mutumin da yayi sallah ya fuskanci ka'aba yana daga cikin ahlul qibla wanda ya kasance cikin ahlul sunnati ba za a ce masa ya zama kafiri ba in ya yi laifi to zunubi ne in ya tuba Allah zai gafarta masa in kuma bai tuba ba Allah shi ya fi san abin da zai ya fi sani abin da zai yi shi amma kai a nan duniya ba ka da ikon ka ce wani din nan ya yi jina saboda haka zai shiga wuta ya sha biya zai shiga wuta ba ka da ikon wannan in da aka yi kana suka faɗi irin wannan sai ka ce wanda ya yi jina bai tuba ba ya mutu zai shiga wuta wanda ya sha giya bai tuba ba ya mutu zai shiga amma ba za ka ce wani ba wannan an hana to waɗannan kuwa in ka bincika su a wannan zamani su ne waɗanda suna bin limamai guda hudu ɗin nan malik da shafi'i da ahmad bin hanbal da kuma abu hanifata radiyallahu anhum ajma'in sannan kuma wannan wajen furu'a wajen fiqh a wajen aƙida kuwa su ne an ce ash'arawa wato mabiya sai nan abu musa ash'ari da kuma wato abu abu abu mansur al-maturidi wa shi kuma shi ne mutanen Asia yawancin su shi suke bi kamar India Pakistan su Afghanistan su Indonesia da sauransu yawanci mazhabarsa suna bi wajen tauhidi shi abu maturidi din nan amma maturidiya da ash'ariya bambancin da yake tsakanin ta umar kankani an an an an tara shi a cikin matsaloli wasu suna ce guda tara wasu kuma sun ce guda goma sha uku ba su wuce wannan ba wayannan matsaloli kuma duk in ka ji su ba su wuce matsala uku ba saɓani ne kudu na malamai kowa yana da fahimta to saboda haka wayannan su ne ahlus sunnati wal jama'a idan an bace su ana ce ahlus sunnati wal jama'a a wannan shekara wadda ta tsare 19 abin nan 19 a 2018 wanda ta ƙare nan ai babban taro a can Grozny a ƙasar Rasha an tara dukkan malaman duniya ni ban samu zuwa ba na aika da takarda cewa ina nan tare da su kan abin da suke saboda sani na da waɗanda suka taru na ce duk abin da aka yi ittifaqi da shi ina ciki ba abin da ba kuma da muka haɗu bayan suka dawo na bayyana musu kuma sun karɓa hanzarin wannan mutane suka zo suka taru suka ce to duk mutumin da ya fita daga mazhabobi guda hudu din nan wanda ya fita kuma daga wato mazhabobi guda biyu na aqida din nan to baya cikin ahlus sunnati baya cikin ahlul ahlul jama'a baya cikin wannan abu ya damu wasu kasashen musulmi ko in ce da kasa ɗaya ne ta aiko da delegation cewa wajen shekul azhar wannan abu da aka yi ya shafe mu ya kamata a gyara suka ce to ai ra'ayi ne na dukkan musulmi al'ummar musulmi ne suka haɗu wuri guda malaman wa'anda da babu hannu a kansu suna da yancin su faɗi da abin da ya dace da Qur'ani da hadisi wannan shine abin da suka faɗa to shi wakilan da wasu waɗannan wakilan da suka zo daga wannan ƙasar da suka yi magana da shi Sheikhul Azhar sun tabbatar masa su ma ai wasu abubuwa da ake faɗa suke ji malaman suna yi ba sa goyon baya sai dai abun ya fi ƙarfin su don abun ya daɗe ana yi to ta haka dai yanzu an fara ƙoƙarin cewa watakila za a samu tashar da za a haɗu duk a cikinta a kama hanya a nufi lahira a kan dai abun da annabi ya zo da shi da sahabansa ban ce babu saɓani ba a'a ahlu sunnah wal jama'a bambanci da sauran bambancin su da sauran ba sa taɓa aqida ba sa kafirta musulmi saboda ya gaza ko ya yi wani abun nan ba za a ce kafiri ba ko an gane abin da nake nufi to amma ka gani waɗanda sun saba musu ko mu'tazilawa ko kadariya ko murji'a ko wane ne ko wane waɗannan kungiyoyi su wajen saba'in da biyu ɗin nan dukkan suna kafirta juna kuma suna kafirta sauran al'umma ba sa bambanta kowa da kowa duk wanda ya saba musu kafiri wayannan kwasu ne sun haifar da abin da yanzu ana fama da shi ko da suke akwai abin da ya sa irin waɗannan ƙungiyoyi masu kashe juna masu kashe musulmi masu bargar jini masu aikata abin da Allah ya hana ɗin nan su ma akwai dalilin su wanda ya sa suna waɗannan abubuwa kamar yadda dai alƙur'ani ya bayyana to a taƙaice dai a nan ubangiji yana bayani cewa munibi na ilaihi wattaquhu wa aqimu as-salata wa la takunu min al-mushrikeen ko irin mushrikan da aka yi maganar su wa'inda al'adar za ka haɗin kai من الذين فرقوا دينهم وأن سنة الله بقى الدين الفوق وقالوا شيء أن تنكسر شيء قل يا قل يا كل حج بما لديهم فرحون قلت قل يا تنا بني إشتي واتو وتنا جن دائم ربوان دسائي تنا جن دائم كسن شيء وتا وتا الأمة تبان با الأمة ومسلمين ودسا حتى قوة قوة با أتقيدي ولا الأبو wato ya kamata musulmi ku nisance shi kamar yadda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana كل مولود يولد على الفطرة